إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abu huraira a wannan gari na arlit a wannan rana ta alhamis wacce ta daidai da ranar 27 ga watan zulhijja hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 4 ga watan 7 2024 miladiyya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a kowace ranar litinin da alhamis wanda a yau alhamis muna karatu cikin littattafai na akida wanda muka waiwaya muka ɗauko su domin sake maimaita karatunsu a halin yanzu muna cikin maimaitin karatun littafin mu'atul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad wallafar al-sheikh al-muwaffaq ibn qudama al-maqdisi alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na goma sha tara kafin mu ta yi hutun sallah muna cikin faslun fil imani bil qadri fasali da yake magana akan imani da kaddara faslun fil qada'i wal qadar ko kace fasali da yake magana akan al qada wal qadar hukuncin ubangiji da kuma kaddarawarsa mun yi darasin farko a cikin wannan fasali wanda a ciki mun yi bayanin akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya san dukkanin komai da zai faru kuma ya rubuce dukkanin komai kafin faruwarsa a wannan duniya tun daga farkonta har zuwa ta kuma duk wani abu da yake faruwa yana faruwa ne da hukuntawarsa da kaddarawarsa da iradansa da mashi'arsa sannan kuma wannan abun yana faruwa ne bisa ga halittawarsa Allah ne subhanahu wataala ya halicce shi to bayani akan kaddara da matakanta da maratib ɗinta duka ya gabata a darasin da ya gabata wanda muka yi na farko a cikin wannan fasal ta inda yake cewa min sifatin lahi ta'ala yana daga cikin sifofin Allah ta'ala annahu al-fa'alu ma yurid shi Allah mai aikatawa ne ga abin da ya nufi la yakunu shay'un illa bi iradatihi ba wani abin da yake kasancewa sai tare da nufinsa wala ya khuruju shay'un an mashi'atihi kuma babu wani abu da yake fita daga karkashin mashi'arsa walaysa fil alami shay'un yakhruju an taqdirihi ba wani abu a duniya ko a wannan rayuwar gaba daya da yake fita daga kaddarawarsa komai da zai faru to zai faru ne bisa ga kaddarawarsa shi ya kaddara shi wala yasduru illa an tadbirihi sannan wannan abun baya faruwa sai tare sai daga tadabburinsa face Allah ne yake jujjuya shi yake gudanar da shi duk abin da kaga ya faru ya faru ne bisa gudanarwa ubangiji Allah ne ya halicce shi ya samar da shi ya gudanar da shi wala mahida li ahadin anil qadari al maqdur ba wani mutum ɗaya da zai iya gujewa kaddaran da aka kaddara masa ya guje ya saba makaddara baiwa duk abinda Allah ya kaddara bisa ga bawa to sai ya same shi wallahi tajawazu ma kutta fil lawhil mahfuz ba wanda zai tsallake abinda aka rubuta a lawhul mahfuz a rubuta wani abu a lawhul mahfuz shi zai tsallake shi ba zai yi ba duk abinda aka rubuta shi zai gudana arada mal alamu fa'iluhu Allah ya nufaci abinda mutanen duniya suke aikatawa aika ce al'alam shi ne samuwar gaba ɗayanta duk abinda ba Allah ba alam ne to duk abinda alam suke aikatawa Allah ne ya nufaci faruwarsa walau a sama hundun lama khalafuhu inda Allah ya tsare su to da ba za su saba masa ba inda Allah ya ga dama ya tsare su yayi kowa mumini to da ba sai su saba masa ba aka saba wanda suka yi wa Allah Allah ya nufaci faruwar hakan ne shi yasa suka saba masa walau asamahum inda ya tsare su ya ba su kariya lama khalafuhu ai da ba su saba masa ba walau sha'a an yuti'uhu jami'an la ta'uhu inda ya so su yi masa da'a gaba ɗayan su to da sun yi masa da'a khalaqal khalaiqa wa af'aluhum Allah shi ya halicci halittu da ayyukansu wa qaddara arzaqahum wa ajalahum ya kaddara arzukansu da kuma ajalillikansu ya haji man ya sha'u bi rahmatihi yana shiryar da wanda ya so da rahamarsa wa yudillu man ya sha'u bi hikmatihi yana kuma batar da wanda ya so da hikimarsa to wannan bayanin da yayi akan shi muka yi karatun farko darasin karatun da ya gabata akan shi muka yi darasin da ya gabata na karshe wanda shine darasin farko a cikin wannan fasali wanda yake son ya ji cikakken bayani game da waɗannan abinda waɗannan kalmomin suka kunsa na ma'anoni da bayanan malamai to sai ya koma ya saurari wannan darasi da muka yi wanda shine na ƙarshe kafin wannan da muke yi a halin yanzu to bayan ya kawo waɗannan gabobin zaka iya tambayar sa menene hujjar ka da ka faɗi waɗannan maganganun me ya hujjar ka to sai ya kawo dalilai daga ayoyin alkur'ani da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace qala Allah ta'ala wannan shine ci gaban karatu ce qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace la yus'alu amma yaf'alu shi Allah ba a tambayarsa game da abin da yake aikatawa wa hum yus'alun su bayi su ake tambaya game da abin da suke aikatawa suratul anbiya aya ta 23 to wannan a cikin abin da ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wataala ba a tambayarsa dan me Allah yayi kaza ko me yasa yayi kaza ba ba ya masa wannan tambayar me yasa saboda shi Allah baya aikata wani abu sai tare da hikima duk abin da kaga Allah ya aikata to akwai hikimar da ta sa Allah ya aikata wannan abu Allah ya yi shi ne tare da wata hikima baya aikata wani abu face tare da hikima sai sa karka yi tambaya dan me aka yi kaza akwai hikima ko ka santa ko baka santa in aka ce hikima abin da ake nufi da hikima shine wad'ul umuri fi mawadi'iha hikima shine ajje al'amurra a gurerayen da ya dace da su kowane al'amari a dace shi a ajje shi inda ya dace da shi wannan shine hikima idan ka ajje abu inda bai dace da shi ba to baka yi hikima ba to Allah subhanahu wataala ya ajje shiriya ga wanda ya cancanci shiriya ga wanda ya dace ya samu shiriya ya kuma ajje bata da hallaka ga wanda ya cancanci haka Allah yana datarwa zuwa ga gidan aljanna wanda ya cancanci ya dace ya shiga aljanna yana kuma datarwa zuwa ga gidan wuta wanda shi ma ya cancanci shiga wuta Allah shi ya fi halittarsa sanin saninsu Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa sanin halittarsa kai kanka ma Allah ya fi ka sanin ka Allah ya fi ka sanin kanka duk abin da mutum zai yi to Allah ya duk abin da mutum zai yi to Allah subhanahu wata'ala ya fi shi sanin shi wane ne duk abin da kake ganin shi ya dace da kai to Allah ya fi ka sanin shi ne ya dace ko ba shi bane to wannan yana daga cikin abin da zai wajabta wa musulmi ya dogara ga Allah a cikin dukkanin al'amuransa sanin wannan shi zai wajabta wa musulmi ya rika dogara ga Allah a cikin dukkanin al'amuransa don ya san cewa Allah ya fi shi sanin abin da ya dace da shi sannan ya rika roƙon Allah Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da shi ya masa gamdakatar zuwa ga shirya ba a san mutum ya rika jijji da kansa ko ya rika jijji da aikinsa ka yi aiki kana ganin ai kai ka isa ko kuma ka rika jin cewa kai wane ne ba a san wannan so ake mutum ya rika fawwala al'amuransa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kasance a koyaushe yana jin tsoron Allah yana jin girman Allah a cikin zuciyarsa ya rika jin tsoron kada Allah ya batar da shi kada Allah ya karkatar da zuciyarsa bayan ya shiryar da shi shi yasa Allah ya ba mu addu'a a Qur'ani rabbana la tuzigh qulubana ba'da rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana da Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan can da ka shirye da mu manzo Allah yana yawaita addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik ya mai ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka da ɗa'arka har Aisha radiyallahu anha take cewa kai kana yawaita wannan addu'ar ya manzo Allah kana yawaita wannan addu'ar ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik sai manzo Allah ya bata amsa yace wa ma yu wa ma yu'minni to me zai amintar da ni ma'ana me zai sa in amintu in gamsu cewa ni na riga na tsira wa qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman alhali zukatan bayi suna tsakankanin yatsu guda biyu daga cikin yatsu yatsun Allah mai rahama idza sha'a an yuqalliba qalba abdin qallabahu idan yayi nufin ya juya zuciyar bawa daga shirya zuwa bata ko daga bata zuwa shirya sai yayi wannan to ya bayan in samu amintuwa alhali haka al'amarin yake zukata duka suna tsakankanin yatsu na ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama yanzu yanzu sai ya juya zuciya daga wani hali ka koma wani hali kenan dole mutum ya dage da addu'a karka ga cewa kana kan sunna karka ga cewa kana kan shari'a karka ga cewa kana da riko da addini ka ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar da kai akan wannan addini mutane da yawa kai kanka kana iya tunanin wasu mutanen da da ka san su suna tare da da'awa ta sunna yanzu ba sa tare da ita ka san su da suna tare da makarantar ibnu taymiya ana karatu tare da su yanzu ba sa nan tare da makarantar ibn taymiya ka san su da suna da kokarin ibada yanzu ba su da shi ka san su da tare da su aka gina masallaci kaza tare da su aka yi ba da gudunmuwa aka gina makaranta kaza yanzu suna cikin bid'a da abubuwa na na na, na sabon Allah kai da kanka kana iya tunanin mutane da yawa kuma kana iya tunanin waɗanda da sun tabka shigantaka yanzu kuma suna nan su su suke taimakawa addini to haka lamarin ubangiji yake shi yasa a cikin alkur'ani da Allah ya tabbatar mana da cewa imani a hannunsa yake ba a hannun bayi ba sai yake babu labarin wasu kafirai da suke rantsewa da Allah wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha Allah ce wai sai suka rantse da Allah iya rantsuwar su iya karshen rantsuwar su cewa la in ja'atuhum ayatun idan wata mu'jiza ta zo musu idan aka zo musu da wata mu'jiza idan manzo Allah ya zo musu da wata mu'jiza la yu'minuna biha to tabbas za su yi imani da ita inda har aka zo musu da wata mu'jiza to za su yi imani da wannan mu'jiza to ai imani ba hannunsa yake ba balantana su ce in sun ga mu'jiza za su yi imani imanin ba hannunsa yake ba sai Allah ya ce wa ma yushirukum wa ma yushiru wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun to mai ya sanar da ku cewa idan ayar ta zo za su yi imani mai ya sanar da ku ai imanin ba a hannunsa yake ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazarahum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya kuma muna jujjuya zakatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su yi imani da alqur'ani ba a karan farko wa nazarahum fi tughyanihim ya'mahun wa nazaruhum wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun kuma za mu bar su a cikin batansu suna ta ɗimuwa ka duba suratul an'am aya ta 109 zuwa aya ta 110 kenan imani a hannun Allah ta'ala yake ba a hannun wani ba balan tara ya ce shi in ya ga dama zai imani in ya ga dama ba zai imani ba ko in ka bani hujja zan yi imani ko in kai kaza ba haka abun yake ba ko kuma ka dora garin cewa kai kana kan shirya dan haka ka saki jiki ka ji ka amuntu cewa kai zaka tsira kar ka saki jiki mutum ya dage ya ta addu'a domin Allah ya tabbatar da shi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar kuma lalle mu dukkanin wani abu koma menene to mun halicce shi bisa kaddarawa wannan ayar tana tabbatar da kaddara da ita malamai suka yi hujja da ita suka yi hujja wajen tabbatar da rukuni na shida na imani wanda shine imani da kaddara cewa komai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi da bisa kaddarawa dukkanin halittu gaba daya dukkaninsu sun samu ne bi qada'illahi wa qadari da hukuntawar ubangiji da kaddarawar su shi yasa yake inna kullu shay'in koma menene ma'ana la yakhruju an hadha shay'un ba wani abu da zai fita daga wannan khalaqnahu mun halicce shi ne bi qadar la yakhruju shay'un an khalqillah ko ma menene khalaqnahu Allah ce mu muka halicce shi inna kulla shay'in mu kowane abu da ka sani da ma wanda baka sani ba khalaqnahu mun halicce shi ne wa ya halicce shi kenan Allah sannan ya halicce shi bi qadar ya halicce shi bisa kaddarawa ma'ana inna kulla shay'in muqaddaru ko ma menene to Allah sai da ya kaddara shi sannan ya faru ba ya faru bane haka kawai gaske man haka ba tare da an kaddara shi ba to kaga wannan ayar amma ce shamila hasima fi hadha al-mawdu aya ce amma wadda ta tattare komai a wannan mawdu komai Allah ne ya halicce shi ba tare da kaddarawa to kaga wannan sai ya zama raddi ga mu'tazila wanda muka yi magana akan su a darasin mu na farko waɗanda wasu daga cikin su ba su yi imani da ilimin ubangiji ba gaba ɗaya ba su yi imani Allah ya rubuta abubuwa da suke faruwa ba ba su yi imani cewa komai yana faruwa ne da mashiyar ubangiji kuma ba su yi imani cewa komai Allah ne ya halicce shi wayannan su kafirai ne bisa ga ittifaqin malamai akwai kuma waɗanda su sun yi imani Allah ya san komai kafin ya faru kuma ya rubuta shi amma aikin da bawa zai aikata wannan ba Allah ya kaddara masa shi ba aikin bawa shi yake kaddara kayansa wanda wannan wasu malamai suka bid'antar da su wasu kuma suka kafirta su to kaga wannan sai zama raddi gare su ko ma menene kullu shay'in inna kullu shay'in falaqnahu mu muka halice shi sannan bi qadar bisa bisa kaddarawa suratul qamar aya ta 49 wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wa khalaqa kullu shay'in faqaddarahu taqdira kuma Allah ya halicci dukkanin komai to sai ya kaddara shi kaddarawa suratul furqan aya ta biyu Allah ya halicci dukkanin komai sannan ya kaddara shi kaddarawa anan ayar tana kara tabbatar da waccan wato tana goyon bayan waccan ayar da ta gabata cewa Allah shi ya halarci dukkanin komai wa khalaqa kulli shay'in sanan fa qaddarahu taqdira kamar ma fassara waccan ayar da da ta gabata take yi shi ma dai yana nuna cewa duk wani abu Allah ne ya halicce shi kuma Allah subhanahu wataala shine ya kaddara shi kaddarawa ma'ana ba wani abu ne da ya faru haka kitibis ba tare da an kaddara shi ba komai ya faru yana faruwa ne bi qada'illahi wa qadrihi subhanahu wataala wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها سورة الحديد آية أشرين دبيو الله يتي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ba wani abu da zai faru na wata musiba a ban ƙasa ko a cikin rayukanku face tana rubuce a cikin wani littafi min qabli an nabra'aha kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya ya gudanar ko ya samar da wannan musibar inna zalika ala Allah yasir kuma lalle wannan ga Allah abu ne mai sauki wannan labarin ne Allah yake bayarwa cewa shine wanda yake saukar da musiba a tattare da bayi a cikin rayukansu a saukar musu da cututtuka mutane su kamu da cuta ta rashin lafiya haka kuma mutuwa mutane su yi ta mutuwa a yi ta asarar rayuka wannan musiba ce wadda Allah ne subhanahu wa ta'ala yake yake saukar da ita da sauran matsaloli wanda suke shafar jikin bayi Allah ne subhanahu wata'ala yake saukar da su sauran matsaloli wanda suke shafar wanda suke shafar mutane irin su talauci da yake jefa mutane cikin matsala da sauransu ko kuma abin da yake faruwa a ban ƙasa abin da yake samun wannan ƙasa da muke rayuwa a kanta da ɗaukewar ruwan sama da bushewar ƙasa da ɗaukewar ruwan sama zama sama an ƙi ruwan sama balantana tsoro ya fito ko kuma a yi ruwan saman tsiron ya fito kuma Allah ya aiko wata annoba ta lalata amfanin gona ko itacen marmari da muka shuka Allah ya aiko wata annoba da za ta lalata wannan itatuwa ko wannan shukar ta lalace ko kwari ko fari ko tsutsa wani abu irin wannan abin da ya kamata a samu na kayan amfani sai zama ya yi kankanta ya yi kankanta mutane kuma su ta fama da yunwa haka abin da yake faruwa a cikin kogi a cikin taiku na wani hadari da za a yi jirgin ruwa ya kife dukiya mai yawa ta ta lalace jirgin ruwa ya fashe mutane da yawa su nitse su mutu dukiya da yawa ta lalace duk waɗannan musibin da suke faruwa a ban ƙasa da wanda suke faruwa a cikin rayukan bayi har da wanda suke faruwa a cikin wato taiku gaba ɗayansu suna gudana ne bi qada'illahi wa qadri da hukuntawar Allah da kaddarawarsa ba wani abu da yake faruwa illa wa qad qadahu Allah face Allah ya hukunta shi wa qaddarahu ala ibadihi kuma ya kaddara shi ga bayinsa amma kuma duk yana yin wannan li hikmatin minhu subhanahu wata'ala saboda wata hikima daga gare shi ba haka kan banza ba kawai sai ya ya bushi iska ya yayi kaza yayi kaza komai yayi to akwai hikima an gane wannan mazhabin ahlus sunna ke asha'ira su ne suke inkarin hikima amma a mazhabin ahlus sunna mazhabin salaf komai yana faruwa da hikima kuma ga ayoyin alqur'ani da yawa da suke tabbatar da haka sannan wannan abin da yake samun su na musiba hikimar ita ce ayyukan da bayin suke aikatawa na laifi aikin da suke aikatawa na laifi da abubuwa da suke na sabawa shari'ar Allah da abubuwan da suke na sabawa da'a ga Allah wannan sai Allah ya jarabce su da irin waɗannan musibu domin su dawo su tuba domin shi dan adam idan aka bar shi cikin daɗi ko yaushe cikin daɗi kan garewa yake kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna sai ya taɗagawa saboda ya ga ya wadatu Allah ya wadata shi da lafiya ya wadata shi da kwanciyar hankali ya wadata shi da dukiya ya wadata sai ya taɗagawa amma idan ana kama shi da musiba yana cin kwakwa yana nishi yana wai Allah to anan ne zai gane cewa lallai gare ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala abubuwa kaza da kaza da yake yi ranar da Allah fa ya kama shi to fa ba zai sha ba shi yasa yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون banna ya bayyana a cikin tududda wal bahari da koguna wasu suka ce a cikin ƙauyuka da da birane bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane suka aikata wannan bannar ta faru saboda zunuban su annoba iri iri cututtuka iri iri bala'o'i iri iri li yuziqahum ba'da alladhi amilu domin Allah ya dandana musu wani sashi ba duka ba wani sashi na abin da suka aikata na zunubi la'allahum yarji'un hikimar shine domin su dawo ga Allah domin su dawo su tuba daga waɗannan laifukan da suke aikatawa a suratul rum aya ta 41 to shine Allah ya bada labari cewa waɗannan musibun da suke faruwa ma asabu min musibatin fil ardi wala fi anfusikum sai ce illa fi kitab wannan musibar bata faru ba face tana rubuce a cikin wani littafi wani littafi kenan shine lauhul mahfuz duk wani abu da zai faru to yana rubuce a lauhul mahfuz to sai zama a cikin wannan akwai dalili zuwa ga daraja daraja ta kitaba kitabatul maqadir rubuta abubuwa na kaddara da za su faru a lauhul mahfuz kaga Allah ya san komai kafin ya faru sannan kuma ya rubuce shi kaga mun samu matakai guda biyu na imani da kaddara yace kuma min qabli an nabra'aha wannan abin yana rubuce kafin min qabli an kafin Allah ya saukar da wannan musibar kafin wannan musibar ta faru to tana rubuce a jikin lahul mahfuz ba na ba wai tana faruwa bane ba tare da sababi ba wannan musibar wani abu ne tabbatacce da Allah ya riga ya kaddara ya san shi kafin ya faru sannan ya rubuta shi a lahul mahfuz kenan wannan ayar sai ta yi nuni zuwa ga tabbatar da martaba guda biyu daga cikin matakai na alƙada wal qadar martaba ta farko martabatul kitaba fil lawhil mahfuz martaba ta rubucewa a lawhul mahfuz komai yana rubuce martaba ta biyu martabatul khalqi wal ijad shi ce ta min qabli an nabra'aha martaba ta halittar abin da samar da shi shi yasa yace kafin mu samar da musibar kenan musibar waye samar da ita Allah waye halicce ta Allah kenan ayar sai ta yi nuni zuwa ga cewa anna kullu shay'in yahdusu duk wani abu da zai faru ko yake faruwa fa innahu min khalqillahi subhanahu wata'ala wannan abun yana daga halittar Allah Allahu khaliqu kulli shay'in min alkhairi wa shar Allah shine mahalicin dukkanin komai alkhairi da sharri abun so da abin ki ba wani abu da yake faruwa face Allah subhanahu wata'ala ne ya halicce shi ya gudanar da shi ya samar da shi sannan Allah ta'ala ya ce mala ya kawo ayan Qur'ani da Allah ta'ala ya ce wa qala ta'ala yace kuma Allah ta'ala yace faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja suratul an'am aya ta 125 Allah yace faman yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah yayi nufin ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam sai Allah ya yalwata kirjinsa zuwa ga musulunci wannan ayar kaga a cikinta akwai tabbatar da irada akwai tabbatar da me tabbatar da faman yuridillahu an yahdi wanda Allah ya nufin ya shirye da shi ya shara sadrahu lil islam sai ya yalwata kirjinsa zuwa ga musulunci ko domin karban musulunci wa man yurid an yudhillahu an yudhillahu wanda Allah ya nufin ya batar da shi yaj'al sadrahu dayyiqan haraja sai ya sanya zuciyarsa ta zama kuntatacciya dayyiqan harajan wadda take haraj cike da kunci akwai kira'ar harijan wadda take kwakuntace ka annama ya sa'adu fi sama cikon ayar kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun kaga ayar tana tabbatar da al-irada al-kauniyya al-ina ce muku irada iri biyu ce a darasin farko da ya gabata ce irada iri biyu ce akwai irada kauniyya akwai irada shar'iyya mun yi bayani akan wannan ita wannan ayar tana tabbatar da irada kauniyya ne ba shar'iyya ba domin duk wanda Allah ya nufin shiryar da shi duk wanda Allah ya nufin shiryar da shi ya yi nufin yi masa gaman katar zuwa ga karɓar gaskiya to sai Allah ya shiryar ya sanya shi ya zama mai cancanta zuwa ga karɓar gaskiya sai Allah ya hayyaya shi a gyara masa zuciya a gyara masa tunani gaskiya tana zuwa sai ya karɓe ta ta hanyar ya yalwata kirjinsa zuwa ga karban musulunci ana cewa ga maganan Allah ga maganan manzo Allah zai karba hannu biyu yana farin ciki domin Allah ya yalwata kirjinsa zai karbi gaskiya ya samu natsuwa zuwa gare ta in ya karbi gaskiyar kuma sai ya ji zuciyarsa ta huta wanda Allah wannan Allah ya nufe shi da shirya kenan Allah ya sanya masa qabiliyya lil haqq Allah ya samu zuciyarsa wani abu na karkaba wani magana isu kamar irin wannan mayan karfe da yake jan karfe haka za a sanya zuciyarsa ta rika karbar gaskiya da zaran gaskiya ta zo kamar tana fusgo ta nema zuwa gare ta Allah ya sa masa wani cancanta zuwa ga gaskiya saboda Allah ya riga ya san cewa wannan shine wanda ya cancanci ya shi samu shari'a walladhina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum duk wanda ya nemi shari'a Allah ya ce za mu kara masa shari'a to sai Allah ya shirya shi ta yadda zai karbi shari'a Allah ya sanya zuciyarsa ta zama yalwatacciya ta yadda za ta iya karɓar gaskiya ta zama tana mai kwaɗayin gaskiya a koyaushe tana mai kwaɗayin alkhairi zuciyar a yalwace a faɗaɗe lil islam domin karɓar musulunci wa man yurid an yudillahu amma wanda Allah ya nufaci qada'an wa qadaran an yudillahu ta fuskar hukuntawa da kaddarawa Allah ya nufin ya batar da shi da adalcinsa subhanahu wa ta'ala saboda masaniya da Allah yake da ita game da cewa wannan bai cancanci shirya ba to Allah ba zai sanya zuciyarsa ta zama mai karban shirya ba sai a mai da zuciyarsa dayyikan yaji al-sadrahu dayyikan haraja sai a mai da kirjinsa ya zama a kuntace maimakon ya zama a fadade sai ya zama a kuntace ba abinda zai iya shiga zai zama dayyikan la yaqbalu shay'an baya karbar komai ba abinda zai iya shiga cikin sa a kuntace yaji al-sadrahu dayyikan harajan akwai kira'ar harijan kamar na faɗa ɗazu in muka karanta da harajan sai zamo wato an karanta shi ne da ismul fa'il harijan an karanta shi harajan an karanta shi da ismul maf'ul harajan wanda aka kuntatar da shi harijan wanda ya kuntata kenan zai zama a kuntace kira'an nafi ce da abubakar ta ce kira'an nafi da abubakar su suka karanta tare da yi wa ra'un ɗin kasara suka mai da shi ismul fa'il shi ma dai ma'anansa abayyin zai zama zai kasance a kuntaci baya karban gaskiya baya natsuwa zuwa ga gaskiya zuciyar kullum za ta kasance cikin kunci idan ya ji gaskiya sai zuciyarsa ta kuntata zuciyar ta kame sai ya bijire wanda Allah ya ce idza zukirallahu wahdahu idza zukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إذا أكا أنبت الله شيء كده يدنسا فوقنا دك بس إيمان بالله رب بس يزكى تنسى ستأكورا فيجلس سكين دموع تأكورا dan me za a ce abauta wa Allah shi kadai dan me za a ce ba za a fada a kira sunan shehi ba dan me za a ce ba za a je kabarin shehu ne a yi roƙo ba dan me sai ya kasa bacci ya ta fada wa idza zukira allazina min dunihi amma da za a ambaci waɗanda ba Allah ba ce ai waɗannan shehunai ya albarkacin masu albarka ne sun cancanta a bisu sun cancanta a fada a kira sunansu sun cancanta a roƙe su bukata su biya maka bukata idan aka faɗi wannan idahum yastabshiru sai kaga suna ta albishir suna ta farin ciki saboda an faɗi abin da ransu yake so suratul zumar aya ta 45 to wannan sinfi na mutane shine wanda yake farin ciki da bata dan an ambaci bata ya ta farin ciki dan an ambaci gaskiya kuma sai ya ji takura da damuwa domin Allah bai sanya zuciyar ta zama mai karbar gaskiya ba saboda Allah ya san cewa wannan bai cancanci shari'a ba Allah subhanahu wataala mai hikima ne yana ajiye al'amurra ne inda ya dace da su kowane abu Allah yana ajiye shi inda ya dace da shi yana ajiye shari'a inda ya dace da ita ga wanda ya cancance ta ga wanda yake karɓar ta yake samun hutu da ita ya kuma sanya bata ga wanda baya karɓar gaskiya dan ya ji gaskiyar gudun ta yake yi damuwa yake ji bakin ciki yake ji in ana faɗar gaskiya in aka ce a koma ga Allah a bauta wa Allah a yi riko da sunnar manzon Allah shi kadai sai ta jin damuwa ke ta jin damuwa in ya ji ana karatun Qur'ani ya damu in ya ji ana ambaton Allah ana wa'azi ya damu shi da yi abin da yake so ya ji daɗi shi ne ya ji kiɗa ya ji waka ya ji ana taɓi ana dukan kirji ana kaɗa ganga ana kaɗa dundufa ana kaza to nan ne zai ji zuciyarsa tana daɗi yana farin ciki zai ji kamar ya tashi sama saboda ana karanta bege da kasidu da kaza da wake-wake da kaza to nan ne yake jin daɗi amma yana karatun Qur'ani ta kura yake daga cikin mutane akwai wanda yake kwaɗayin alkhairi akwai wanda yake kwaɗayin ya ji alkhairi to wannan sai nuni zuwa ka ce wannan shi ya cancanci shari'a shari'a tana da sabubbanta bata ma yana da sabubbansa sababin shari'a daga bawa yake zuwa sababin bata ma kuma daga bawa yake zuwa a gane wannan sababin shari'a daga bawan yake zuwa to sai Allah ya masa gaban katar da shari'a kai bawa kai ne zaka nemi gaskiya ya zama gaskiya ita ce abar nemar ka a koyaushe ba wane kake bi ba kowa da kowa da gaskiya kake nema ka bita ba ta asubanci kake yi da wane ba kai mabiyin wane ne duk abin da ya saba ba wane to banda kai ba ta asubanci zaka yi da kungiya ba ni mabiyin kungiya kaza ne duk wanda ya saba mata ba ni ba shi ba ta asubanci zaka yi da mazhaba ba ni dan mazhaba kaza ne duk wanda ya saba mata ba ni ba shi ba ta asubanci zaka yi da wata dariƙa ba an gane wannan gaskiya kake nema alhikmatu dalatul mu'min ita hikima wadda ita ce gaskiya wata batacciyar kadara ce ta mumini fa aina ma wajadaha akhadha duk inda ya same ta zai karbi kayansa gaskiya kake nema to duk wanda ya mai da zuciyarsa haka gaskiya yake nema ko a hannunwa amma wanda za a ce kaza ce kai kutale su ɗan izala ne wannan ba zai taɓa shirya ba har abada ba zai taɓa shirya ba a ce a yi kaza kai ku tsale su wannan yan ɗariƙa ne ku tsale su wannan yan kaza ne a'a gaskiya kake ne ba ko a bakin ɗan ɗariƙa ka je ta karɓa za ka ya shedan ya faɗi gaskiya manzo Allah ya ce sadaqa wa huwa kadhub ya yi gaskiya amma kuma shi makaryaci ne ba ci akai ka ta bi su kana sauraron su ba amma ta iwa kai wani abu sai wani ɗan ɗariƙa ce wani abin da kake ba daidai ba ne saboda me kace haka saboda Allah kaza ya faɗi kaza sai ka ce ba zan karɓa ba dan ɗan ɗariƙa ne an ba ci aka yi duk inda yake wa'azi ka je ka zauna kana sauraron shi ko kaza saboda mai gudun kar ya sa maka shubha in kana da karancin ilimi in kana da karancin ilimi ka je ka ce za ka rika sauraron kowa ya zo da hayaniyar sa ka sauraro shi za a iya sa maka shubha a batar da kai daga hanya mai kana neman gaskiyar kuma a kada ka wani wajen daban mun gane wannan ka nemi gaskiyar inda kake tsammanin za ka same ta ko kai ne ka ga talaka ba za ka je gurin shi kana neman kuɗi ba ba za ka je gurinsa kana neman aiki ba shi ma ai aikin yake nema sai dai ka nemi mai kuɗi wanda ka san yana da shi ne za ka je gurinsa kana neman ya ɗauke ka aiki don can kake tsammanin za ka samu abin da kake da bukata haka in kana neman ilimi na addini ka neme shi a wajen wanda ake ce musu ahlus sunna su ne mai ahlari ya baka shawara yace wala yahillahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi bai halatta ga mukallafi ya aikata wani aiki da sunan addini sai ya san hukuncin Allah a cikin aiki in bai sani ba ya zai yi wa yas'alul ulama yace tambayi malamai wani malamai duk malami ya gari ya tare shi ta wa yaqtadi wa yaqtadi bil muttadiin li sunnati muhammad yayi koyi da masu bin sunnar annabi muhammadu ko ai kowa cewa yake ni ma ahlus sunna mu ma ahlus sunna ya zai yi in gane su yace allazina yudulluna ala ta'atillah suna wanda suke cewa zo ka bi Allah ba zo ka bi shehi ba ba zo ka bi kumaini ba ba zo ka allazina yadulluna ala ta'atillah wanda suke nuni zuwa ga abauta wa Allah a zo a bi sunnar manzo Allah wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan suke tsoratarwa daga bin shaytan kaga ya riga ya baka ba zuwa zaka yi duk wanda ka gani kace ka tare shi ka saurare shi mai ahbar yace masu bin sunna zaka saurara su zaka yi koyi da su ya zaka yi ka gane su duk inda ka ji ana ku zo ku bi Allah ku zo ku bi manzo Allah Allah ya ce annabi ya ce to su ne amma ka ji ana dan albarkacin masu albarka ne ai mai karama ne ai wata rana shi ana tafiya a jirgin sama sai ka to ka gudu wannan gurin ba su bane dai shi cewa yi waɗanda suke kira zuwa ga Allah da manzansu wanda suke nuni zuwa ga abi Allah da manzansu ba wanda zai tsara ba gaya maka karaman shehunai yana ta gaya maka kaza yana ta gaya maka kaza wannan batar da kai kawai zai kai ne zaka shiryar da kanka kai ne zaka nemi shiriya sai Allah ya shiryar da kai amma wanda zai ji gaskiya ya ta fushi da ita a gaya masa gaskiya ya ce bai shirya karbanta ba a gaya mata gaskiya ya ce kai baka cika gaya min gaskiya ba a gaya maka gaskiya ya ce kai waye da sauran abubuwa irin wannan to su wannan kaga su da wanda in sun ji gaskiya zuciyarsu take kuntata wani iya ji wa'azi kamar ya mutu baya su to wanda yake karbar gaskiya kuma yake kwadayinta to sai Allah ya masa gaman katar zuwa gare ta wanda kuma in ya ji gaskiya sai ya kame in ya gama abuta gaskiya ya ta jin bacin rai ya ga ahli sunna sun wuce ya ta kallon sa yana harara yana bakin ciki to Allah zai haramta masa mai samun shari'a domin Allah subhanahu wataala mai hikima ne baya dora shari'a sai inda ya dace duk wanda bai cancanci shari'a ba Allah ba zai shiryar da shi ba sannan baya sanya bata sai inda ya dace duk wanda bai cancanci bata ba Allah ba zai batar da shi ba da haka Allah yana ajiye abubuwa ne inda ya dace da su da gwargudan iradansa alkauniya shi yasa yace wa man yuridillahu an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi sama ka ce dai shi yana hauhawa zuwa sama wannan abu ne da ba zai yi wa da ba zai yi wa mutum ya hauhawa zuwa sama to yadda ba zai yi hauhawa zuwa sama ba to shi ma haka wannan ba zai yi ba yayi imani domin shi dan adam ba ya da ikon hawa sama da kansa da kansa sai dai in ka ganshi a sama to wani abu ya hau amma da kansa da kansa ba zai yi tashi sama ba domin Allah bai halicce shi mai tashi sama ba Allah ya halicce shi ne mai dabbatan ya dubbu alal ard ya halicce shi dabba ne da yake takawa a ban kasa to in har ba zai tashi sama ba to haka ba zai imani ba yadda ba zai tashi sama ba to haka ba zai taba imani ba ba zai taba karbar gaskiya ba haka Allah zai mayar da shi yadda mustahil ne ya tashi sama to haka mustahil ne ya karbi gaskiya wasu malamai suka ce ka annama ya sa'adu fi sama shine kamar wanda zai rika hawa mata takala ka ajiye masa bene hawa bakwai ka ce ya tafi da gudu yana tattakawa yana tattakawa har ya kai hawa na bakwai bai tsaya ba da gudu yana hawan ya tashi kahin ya zo hawa na bakwai ya kaga zuciyarsa kamar ta fashi to haka zai kasance cikin kunci in ya ji gaskiya ya ta numfashi idan su yi ja jijiyoyinsa su tashi ya zufa ya ga gaskiya ya rika fushi da ita baya son ganinta baya son ganin ma'abutanta wanda ya za a iya shirya ba zai shirya ba yasa ce kazalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala allazina la yu'minun to kamar haka ne wannan ita ce hikima kamar haka ne Allah yake sanya kazanta akan waɗanda ba su yi imani ba akan waɗanda ba sa yi imani ma'ana sababin fadawar su wannan hali na kunci shine rashin imani kazalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala allazina la yu'minun wa'annan su ne ayoyin da malai ya kawo a matsayin hujja game da abin da ya faɗa a baya wanda muka karanta a darasin da ya gabata na hadis na ayoyin alkur'ani sannan ya kawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace warawa warawa ibn umar an abihi yace ibn umar ya ruwaito daga babansa radiyallahu anhu ma yadda Allah ya tabbata gare su su su biyu kamata ya ce warawa abin nan ko warawa warawa warawa ibn umar abin nan warawa umar وروى عمر بن الخطاب tunda hadisin waye rawato shi Umar shi ɗansa ya karba daga babansa to kamata ya ce wa rawa ibn Umar baban nan wa rawa Umar ibn al-Khattab amma malam sai jingi da ruwayar zuwa ga ɗansa Umar ibn Umar Abdullah ibn Umar wanda shi kuma ya karba ne daga babansa shi yasa aka ce an abihi idan za a jingina ruwaya ana jingina ta ne zuwa ga rawi na ƙarshe wanda daga shi sai manzan Allah to kaga ibnu umar ba shi ya ji daga manzan Allah ba wa ya ji babansa umar ibn al-khattab to dan kamata ya malam ya ce wa rawa ibn wa rawa umar ibn al-khattab wa rawa umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab ya rawaci hadisi cewa anna jibril alaihi salam jibril alaihi salam qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi mal iman gine ne imani qala sai annabi ya ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharri ce imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar da ranar lahira wa bil qadri khairihi wa sharrihi da kuma yin imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa fa qala jibrilu da manzo Allah ya faɗi haka sai jibrilu ya ce sadaqta abinda ka faɗa gaskiya ne ka yi gaskiya sai ce in fara da musulmin bi ifiraji musulmi ya kaɗaita da da fitar da shi a sahihinsa wannan takrijinsa ya gabata to anan a lokacin da malam ya ambaci dalilai daga alkur'ani akan alqada wal qadar anan kuma sai yake so ya ambata mana wasu dalilai daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ambaci hadisin jibril wanda hadisi ne na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a lokacin da Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a surar wani mutum a surar wani mutum mai tsananin fararen kaya mai tsananin bakin gashi haka ya zo a hadisi sannan kuma ba a ganin wani alamun cewa shi matafiyi ne ba alaman tafiya tare da shi wata kura ko dauke da wasu kaya ko kaga alama wata kura ko zufa ko gajiya duka babu kuma yace ba wani ɗaya ba wani ɗaya daga cikin mu da ya san shi yana inda dan gari ne da wani ya san shi kuma inda bako ne da an ga alamun bakunta to sai ya zama ya bayar da mamaki ya zama akwai zaraba cikin sha'aninsa domin shi ba dan gari bane dan ba wanda ya san shi ko ba matafi bane dan babu alaman tafiya tare da shi balantara su ce wannan bako ne shi yasa sha'aninsa ya ba su mamaki ya zo har ya zo ya zauna gaban manzo Allah ya jingina guyoyinsa da guyoyin manzo Allah ya ɗora hannayensa akan cinyoyinsa sai yau manzo Allah tambayoyi alhali mala'ika jibril ne bisa ga galibi idan zai je wajen annabi yakan zo da surar wani mutum ya zo wajen manzo Allah ne suka ce kadai so biyu a suransa da Allah ya halicce shi amma sauran duka zuwan da yake yana zuwa ne da sura ta mutum domin mala'iku ba sa zuwa wajen ‘yan adam da suran mala'ika domin manzan Allah ma da ya gan shi a suran sata mala'ika ya tsorata har ya zo wajen iyalinsa yana cewa zan milu ni zan milu ku lullube ni ku lullube ni to shi ma da yake da ƙarfin zuciya da jarumta balantana wani wanda ba shi ba to kaga in wani matsoracin ne ya ga mala'ika mutuwa zai kawai sai ya faɗi ya mutu saboda tsoro maka ‘yan adam ba sa iya kallon mala'iku a suran su ta halitta to sai su rike su zo da sura ta mutum saboda Allah ya ba su kudura da za su iya canza sura zuwa ga sura ta mutane to sai ya zo manzan Allah a sura ta wani mutum mai kyan sura ya zauna a gaban manzan Allah ya tambaye shi a karan farko game da musulunci ya ce akhbirni anil islam sai annabi ya ce masa al islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata ilaihi sabila manzo Allah yace masa musulunci shine ka shaida ba abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma lalle annabi Muhammadu manzon Allah ka shaida kowa ya ji sannan ka tsayar da sallah ka bayar da zakka ka azumci watan Ramadan ka yi hajjin ɗakin Allah in ka samu iko zuwa gare shi da ya faɗi wannan ƙala sadaqta yace ka faɗi gaskiya abinda ka faɗa gaskiya ne to kaga wannan sai ba su habbai mamaki ta yaya zai yi tambaya kuma a bashi amsa ya ce daidai ne kenan ya san shi da kansa shi kansa malami ne ke ya yi tambaya ne akan abin da ya riga ya san shi inda ba daidai manzo Allah ba sai ce ba daidai bane amma da manzo Allah ya faɗi daidai sai ya ce ka faɗi gaskiya to yaro da cewa kaga shi ma malami ne wannan sai ba su mamaki sannan sai ya ce fa akhbirni anil iman to ba ni labari game da imani to a lokacin ne manzo Allah ya ce masa an tu'mina billahi al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzannansa da ranar lahira da kuma yi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa shi ma da annabi ya faɗa qala sadaqta sai ce masa kayi gaskiya to a karan farko kaga ya tambaye shi game da musulunci wanda shine al'amalu zahira ayyuka na bayyane sannan sai ya tambaye shi game da imani wanda shine al'amalu batina ayyuka na koyi dole a hada biyun dole a samu al-islam sannan a samu al-iman shi addini a'malun ne zahira wa a'malun batina akwai ayyuka na zahiri akwai ayyuka na koyi wanda dole sai an hada su sannan musuluncin mutum ya tabbata addinin mutum ya tabbata musulunci baya takaituwa akan imani kadai kawai ka ce kayi imani babu aiki a zahiri irin imanin mutanen turai kawai sai ka ji mutum ya ce shi musulmi ne amma in kawo shekara tare da shi ba za ka ga ya sallah ba za ka ga ya azumi ba za ka ga amma kuma in ka tambaye shi kai musulmi ana musulmi ne musulmi ne yasi musulma kaje ka gansu a kasashen turawa suna na musulmi kawai sunan ne musulmi wataƙila asalinsa ɗan algeria ne ko ɗan maroko ne ko ɗan kaza ne ya koma iyayensa sun haife shi a can a matsayin cewa shi musulmi ne amma ba aiki da musulunci sunan ne kawai babu aiki wannan ba musulunci ba musulunci aiki ne ya tsara da aiki na zahiri sallah azumi zakka aikin haji sannan kuma baya wadatarwa mutum ya riki musulunci kadai ayyukan zahiri babu na baɗi ne kawai aikin kake yi na zahiri amma zuciyarka kuma babu imani da Allah bala'iku littattafai manzanni ranar lahira duk baka yi imani da kaddara baka yi imani da ita ba alkhairin ta ko sharri amma dai a samu kana sallar azumi zakka shi ma wannan ba musulunci ba addini bane imani baya wadatarwa ba musulunci musulunci baya wadatarwa ba imani dole sai an hada su duka biyu ihsani shi wannan yake zuwa ya cikanke su gaba daya shi yasa ya masa tambaya ta uku wa akhbirni anil ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan ka kasance baka ganin sa to shi yana ganin ka lokacin da kake bautar Allah ka kyautata bautar kamar ga Allah nan gaban ka kana kallon shi idan ba za ka iya halarto kamar ga Allah nan kana ganin sa ba to ka halarto a zuciyarka wannan bautar da kake fa Allah yana ganin ka to kaga zaka tsaya ka kyautata ta don ko wani ne ya sa ka aiki ya tsaya yana kallon ka za ka kyautata shi ba za ka yi shi ba mai kyau ba amma in ya gusa kana iya da ka ga dama to shi Allah yana ganin ka to kaga sai ka tsaya ka kyautata aikin ka to mahallu shahid a cikin hadisin shine fadin sa wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kuma kai imani da kaddara alkhairin sa da sharrin sa sai manzo Allah ya sanya imani da kaddara yana daga cikin rukunnan imani guda shida wannan sai ya nuni zuwa ga cewa ashe duk wanda bai yi imani da kaddara ba to imaninsa bai inganta ba domin ya tauye wani rukuni daga cikin rukunin imani an gane wannan shine mahallu shahid a cikin hadisin shi yasa malam ya kawo shi wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi yace amantu bil qadari khairihi wa sharrihi huluwihi wa murrihi ina yi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa zaƙinsa da ɗacinsa wannan hadisin zahabi ya kawo shi a cikin siyarwa alamin nubala juzi na takwas shafi na 287 ya jingina shi zuwa ga anas dan malik zuwa ga hadisin anas dan malik a nan mawallafin littafin ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu sai dai hadisin da ya gabace shi yana masa shaida hadisin da ya gabace shi yana masa shaida amantu bil qadri khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi daga ma'anansa ma'ana ce ingantacciya lafiyayya cewa imani da kaddara wani al'amari ne wanda ba makawa sai an same shi a tattare da imani sannan kaddaran alkhairinsa da sharrinsa kaddara ce ta alkhairi ko ta sharri idan aka ce alkhairi shine dukkanin wani al'amari da yake abin soyuwa zuwa ga zuciya abin da zuciya take so take kwadayi take marari mai amfani wannan alkhairi ne shi kuma sharri shine dukkanin al'amura da suke masu cutarwa wanda zuciya take kinsu ba ta son wannan shi ake cewa sharri ayyukan da'a alkhairi ne ayyukan sabo fa sharri ne to da ayyukan da'an da ayyukan sabon gaba ɗayan su suna gudana ne da hukuntawar ubangiji da kaddarawar sa sai sai ce amantu bil qadri khairihi wa sharri sana ce wa hulu wa huluhi wa murri kaddaran mai zaki ne ko mai daci domin a cikin kaddara akwai kaddara mai zaki me ma'anan kaddara mai zaki ita ce kaddarar da ta dace da abin da rai yake so kaddarar da ta dace da abin da rai yake so abin da yake faranta rai ka fita neman kuɗi ka samu ka tafi neman wata bazawara ka kasa a wannan kaddara ce mai daɗi ka fita neman mulki ka samu misali abin da ranka yake so yake jin daɗin sa sai ka same shi wannan ta zama kaddara mai zaki sannan akwai kaddara mai ɗaci shine ka dace da abin da rai baya so ka dace da wata musiba mai raɗaɗi mai sanya kunci da bakin ciki da damuwa to wannan ita ce kaddara mai ɗaci to kowanne daga cikin biyun tana faruwa ne da hukuntawar ubangiji da kaddarawarsa to dole mutum ya yi imani da wannan amma wanda baya yin imani sai da kaddara mai zaki kadai to kaga wannan son zuciyarsa yake bi ba imani yake bi ba son zuciyarsa yake bi yana bibiyar sha'awar zuciyarsa amma wanda zai yi imani da kaddara mai zaki da mai daci gaba ɗaya wannan shine mumini na gaskiya amma wanda yana imani ne kadai da kaddara wadda ta dace da san ransa abin da ya yi masa daɗi a ransa wannan baya daga cikin mai imani da kaddara ko mai imani da hukuncin ubangiji kadai yana imani ne da abin da ransa yake masa daɗi da haka miza da take bambance muminin gaskiya wanda ya imani da kaddara da wanda ba shi ba wanda ya imani da kaddara shi zaka samu yana yin haƙuri akan duk wata musiba da ta same shi zai yi haƙuri ya san cewa wannan musibar ta same shi ne da hukuntawar ubangiji da kaddarawarsa Allah ne ya kaddara masa kuma akwai hikima da ta sa Allah ya kaddara masa wannan abu to zai imani ba zai ji takura ba zai ji damuwa ba an gane mana ba zai hushi da abin da Allah ya jarabce shi da shi Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu'minan kirki sune wanda idan musiba ta shafe su sukan ce mu daga Allah muke kuma mu zuwa gare shi wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa gare shi masu komawa ne inna lillahi mu domin Allah muke muna rayuwa ne domin mu bauta wa Allah ayyukan mu muna yin su ne dan Allah kuma zuwa gare shi zamu koma ya mana hisabin ayyukan mu bakara aya ta 156 to wayannan sune masu hakuri yace wa bashirus sabirin to kai bushara ga masu hakuri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun san cewa musibar daga Allah take Allah ne ya jarabce su da ita kuma ba makawa sai mutum ya samu irin wannan jarabawa mai daɗi ko marar daɗi da haka wannan jarabawar bata faru ba face Allah subhanahu wata'ala ne ya kaddara ta ba sakacinka bane ba wayanka ba rishin wayanka bane ba sakacin wani bane ba kazan wani bane Allah ne ya kaddara sai wannan abin ya same ka dole kuma wannan abin sai ya same ka ba wanda ya sai hana ba wani boka ko malamin da ya sai hana to sai su yi hakuri idan sun yi imani da kaddara sai su yi haƙuri da abin da ya same su ba za su yi raki ba ba za su yi fushi ba sai su dawo ma su yi wa kansu hisabi su yi wa kansu bincike to wai me nayi dan ya san wannan abin ba abin za ya same shi ba zai dawo ya ta tunani wai me wani laifi yayi dan ya tuba domin ta'iwa wannan musibar ta same shi ne ta dalilin wani zunubi da ya aikata ake masa ukubar wannan zunubin ya aikata wani mukhalafa ne ake masa ukuba to sai ya dawo yi wa kansu hisabi sai ya tuba zuwa ga kurakuransa da laifuffukansa in ya gano laifi in ma bai gano ba to zai koma ga Allah ya ta tuba ya ta istighfari dan ya san musibar ta same shi ne ta dalilin laifinsa Allah ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir duk wani abu da ya same ku na wata musiba to sakamakon abin da hannayenku suka aikata ne kuma Allah yana yafewa daga da yawa daga laifuffukan inda yana kama ku da duk abin da kuka aikata na laifi to da bai bar wata dabba da take tafiya a ban kasa ba mai wayan nan ya kashe da bai bar wata dabba da take tafiya a ban kasa ba suratul shura aya ta 30 to ma asabakum min musibatin fi ma kasabat aydikum wa ya'fu an kathir suratul shura aya ta 30 to idan musiba ta same ka tunda kai imani ko kuma in har kana da imani da kaddara to maimakon ka tsaya kana taraki kana kushi ka zargi wancan ka zargi wancan kana law law law law anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza kamata kai hakuri ka samu ladan hakuri ka tuba zuwa ga Allah daga laifukan da kake aikatawa kasancewa duk abin da ya same ka ya same ka ne ta sababin wani zunubinka sai ka tuba zuwa ga Allah wannan tuban sai ya zane maka alkhairi wannan hakurin sai ya zane maka alkhairi sai wannan musibar karshen ta ya zane maka alkhairi sai akibarta ta kasance mai kyau a gare ka sai ta zane maka wata maslaha a rayuwarka amma idan mutum yayi raki ko yayi hushi to ba zai kubuta daga musibar ba yana nan dai tare da musibar hushinsa ba zai sa wannan musibar ta dau ta dawo ba in mutuwa ce ba zai sa wanda ya mutun ya dawo ba dan kai hushi kai raki kai rauka kai kuka kai yaga rigarka ka fadi kai kaza wannan ba zai sa wanda ya mutu ya dawo ba sannan kuma ba za ka samu ladan wannan musibar ba za ka yi asara biyu kenan mutum zai samu zunubi saboda ya yi hushi ya yi raki a kan musiba da Allah ya jarabce shi da ita zai samu zunubi za a rubuta masa zunubi daga shi bai kubuta daga musibar ba ko bai samu ladan musibar ya yi asara biyu Allah ya kare hadisi na ƙarshe da za mu tsaya daga kansa ya ce wa min du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana daga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi allazi allamahu al-hasana bin ali addu'an nan da ya koyar da shi ga al-hasan ibn ali jikansa ya du'u bihi fi qunutil wutr fi qunutil wutri wanda zai rika yin addu'ar a cikin al-qunut na sallan wutri daga cikin addu'o'in sai ya ce masa ka ce wa qini sharra ma qadaita ya Allah ka tsare ni ka kare ni daga sharrin abin da ka hukunta hadisin abu dawud ya fitar da shi da lamba ta 1455 ibn majah lamba ta 1178 tirmidhi lamba ta 1464 nasa'i a juzi na uku shafi na 248 lamba ta 1744 hadisin al-hasan bin ali wanda hadisi ne hasan tirmidhi ya hassana shi manzo Allah ya koyar da shi al-hasan bin ali radiyallahu anhuma dan yarsa fatima radiyallahu anha ya koya masa addu'ar da zai rika yi a cikin alƙanot alƙanot na raka'a ta wutiri idan ya zo sallan wutiri to zai addu'a ta alƙanot ya ce Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa qini sharra ma qadait ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar da su sannan ka yafe mun cikin waɗanda ka yafe musu ka jibince ni cikin waɗannan ka jibince su wa afini ka ba to amin ka al'afiya afini ma'ana wato shine Allah subhanahu wataala ya yafe maka kurakuran ka yaye maka cututtukan da suke damun ka wa afini fi man afait ka yafe man a cikin waɗanda ka yafe ka yafe musu zunubansu ka abin nan ka ka ka abin nan lafiya da cikin waɗanda ka ba su lafiya ka jibince ni cikin waɗanda ka jibince su wata ne sharra ma ƙarai sannan ka tsere ni sharran abin da ka hukunta inda ka taɓa wa la yuqda alai kai kake hukuntawa ba wanda isa yi hukunci a kanka mahallu shahid shine wa qini sharra ma qadaita a yayin da ya raba sharri zuwa ga hukuntawar ubangiji da kuma kaddarawar ubangiji hatta sharri yana faruwa ne da hukuntawar Allah da kaddarawarsa sharri shi da abin da yake abin ki wanda yake samun mutum ko kuma abin da yake kowa a rayuwar mutum na abin da ransa baya su shi ma dai yana faruwa ne da kaddarawar ubangiji shi yasa manzo Allah ya umarci jikansa Al-Hasan bin Ali ya rika roƙon Allah cewa ya tsare shi sharrin abin da ya hukunta masa ya mayar da abin da ya hukunta masa ya zama alkhairi kada kada shi jikan nashi ya rika roƙo Allah kada ya kasance daga cikin waɗanda idan musiba ta afka musu ko wani kaddara marar daɗi ta same su za su yi raki su yi fushi wanda wannan zai sa su samu zunubi kaga shi ya roƙi Allah ne ya tsare shi sharrin abin da ya hukunta ya kaddara masa ta hanyar in ya kaddara masa wani abu na sharri a tattare da shi dan shi a haƙƙinsa ne yake ganin abin sharri ne amma shi duk abin da Allah ya yi alkhairi shi yasa ake korewa manzo Allah yake korewa Allah subhanahu wataala sharri yana cewa sharru laysa ilayka sharri ba a danganta shi zuwa gare ka ana duk abin da Allah ya yi alkhairi amma a nisba gare ka kai in an jarabce ka rashin lafiya kana ganin sa ne a matsayin sharri to sai ki roƙa Allah idan ya jarabce shi da wani abu na sharri to ya taimake shi yayi hakuri wajen jurewa wannan sharrin sannan ya yadda da abin da Allah ya hukunta a kansa sai wannan ya zane masa alkhairi nihayatan wa ma'ala wato a makomarsa a ƙarshen al'amarin sai abin ya zane masa alkhairi domin Allah subhanahu wa ta'ala baya hukunta wani abu ko ya kaddara wani abu akan mumini sai abin da yake alkhairi shi yasa maza Allah ya ce in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu ajaban li amri almu'min akwai abin ban sha'awa ga al'amarin mu'min fa inna amrahu kulluhu khair al'amarin mu'mini dukkanin sa alkhairi fa in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu idan abin farin ciki ya same shi to zai gode yayi godiya sai godiyan ta zane masa alkhairi وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له idan wani abin cutarwa ya shafe shi kuma zai yi hakuri sai hakurin ya zama masa alkhairi hadisi ne na Suhaib Ar-Rumi Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi da lamba ta 2999 hadisi ne tabbatacce Imam Muslim ya fitar da shi Imam Ahmad ya fitar da shi to kamar yana roƙon Allah ne subhanahu wataala ya bashi ikon yin hakuri idan ya jarabce shi da wata kaddara marar daɗi muhallu shahidai wa ini sharra ma qadat ya Allah ka tsare ni sharrin abin da ka hukunta wannan sai nuna cewa shi ma sharri yana shiga karkashin hukuntawar ubangiji da kaddarawarsa to wannan sai yake nuna mana cewa ashe mustahabbi ne kuma abu ne da aka shar'anta ga dan adam ya rika roƙon Allah ya tsare shi sharrin abin da ya kaddara masa sharrin abin da ya hukunta masa ya kaddara masa mutum ya riga roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin sharrin abin da ya kaddara masa ta yadda hakan zai faru shi ne Allah ya kiyaye shi kada wannan sharrin ya zai masa sababin bata mutane da yawa Allah ya jarabce su da sharri ya zama dalilin batewar su saboda wani sharri kawai sai ya bace sai ya kama wata hanya ya je wajen boka ya je wajen mai tsibbo ya je wajen kaza sai ya halaka saboda wani sharri da Allah ya hukunta masa Allah ya kaddara masa sharri na wani rashin lafiya ko wani asara a kasuwa ko kaza sai ya kama zuwa wajen bukaye da yan tsibbo da sauransu kaga wannan sharrin ya zama sababin bata ya zama sababin batansa kada da yawa sun bace wani ma ya ridda ya bar musulunci saboda wani sharri da ya same shi sannan kada wannan sharrin ya zane masa sababin yin raki da yin kushi da kyamar hukuncin ubangiji wanda sai ya janyo masa zunubi kada ya zane masa sababin tabewa wannan sharrin shi da kariyar da Allah zai bawa mutum daga sharrin abin da ya hukunta masa ya tsare shi kada sharrin ya zai masa sababin bata kada ya yi raki da zai janyo masa zunubi sannan kuma kada ya zai masa dalili na hallaka a'a so ake roƙi Allah wannan abin da Allah ya kaddara masa na sharri ya zamo sababin sa'adarsa ta wace hanya ta hanyar yayi haƙuri ta hanyar yayi haƙuri da abin da ya same shi ya mai da al'abarin zuwa ga Allah ya roƙi Allah subhanahu wataala ya bashi ikon cin jarrabawar to a lokacin ne abin zai zai masa alkhairi sabara fa kana khairan lahu yayi hakuri hakurin ya zai masa alkhairi karatun bai kare ba lokaci yayi za mu tsaya daga nan in muka zo darasi na gaba za mu ci gaba daga ƙoƙin da malai ya kawo wala naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi gaba ce mai kyau za mu shiga insha Allah da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah